وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba ɗaya wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar lahadi sha takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya dace da sha biyar ga watan uku, shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi Isa alaihi salam. Lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na luga. littafin da ake kiransa da suna maqamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta 28 wadda ake kiranta da suna as-samra qandiya kai tsaye insha Allah ta'ala darasi na yau zai tashi farkon makama ta 29 wadda ake kiranta da suna alwasiɗiya an ambace ta ne da sunan wato wani birni wanda ke cikin ƙasar iraki wannan birni wato an ambace shi da sunan wani beni wanda hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya gina tsakankanin birnin basra wato da kufa shine ake ce masa birnin wasiɗa birni ne daga cikin biranen da suke da tarihi a cikin addinin musulunci domin sun tarar da malamai قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة التاسعة والعشرون الواسطية حكى الحارس بن همام حارس بن همام يايو حكاية أنه قال shi yake cewa alja'ani hukumu daharin qasid ila an antaji'a arba wasid yake cewa hukuncin zamani wanda yake azzalimi shine ya fakar da ni zuwa da na kayi kiwo a ƙasar wasiɗa lafazin qasid wato shine azzalimi ga yacin wa'ammal qasiduna فكانوا لجهنم حطبا فقصدتها وأنا لا أعرف بها سكنا sai na nufaci wannan birni tare da cewa ban sani wani abokin zama a birnin lafazin sakan shine abokin zama sannan wurin zama shi ma ana ce masa sakan an gane ko wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wala amliku fiha maskana yace kuma ban mallaki masauki a wannan birni walamma halaltuha hululal huti bil baida lokacin da na sauka birnin wasiɗa irin saukar kifi a dokar daji alhut shine babban kifi wanda suke ce masa dofen an gane wanda ya haɗu annabi yunus alaihi salam wanda Ubangiji ta'ala yake cewa faltaka mahulhutu wa huwa mulim. Albaida wato shine daji, ƙungurumin daji wanda ba itace kuma galibi babu ruwa a cikinsa. Wa sha'aratil bayaba fil limmatis sauda wato irin saukar wato farin gashi a cikin tukuwar gashi wadda take baƙalut. lafazin sha'aratul bayda wato yana nihi hurhura irin saukar hurhura a cikin tukkuwar gashi wanda yake baki kirin lafazin allimma wato shine gashi wanda yake zubowa akan wuya shine allimma an gane ko sai yake cewa qadanil habbun naqis rabu wanda yake tawayayye wal jaddun naqis da arziki wanda yake mai ja da baya qadani sai ya ja ni ila khanin wato izuwa masaukin baki gidan baki kenan lafazin khan wato ita ce otal in ma ka ce khan ko kuma ka ce funduk jam'unsa sai ka ce fanadik yake cewa sai ya ja ni ila khanin wato izuwa hotel yanziluhu shuzzazul afaki wanda mabambantan sasannin duniya wato ke sauka a nan ma'ana wannan ya fito daga kudu wannan ya fito daga arewa dukkan waɗanda suke fitowa daga sasannin duniya waɗanda suke zauwa gari wanda yake ba nasu ba galibi suna sauka ne a hotel shine ashubaz ashubaz su ne mabambanta wanda suke ba kabila ɗaya ba ba dangi ɗaya ba wa akhlaqur rifaq wato da gaurayi wanda yake na ayiri jama'u ne kawai suka haɗu hanya ce ta haɗa su kuma sun zo sun samu masauki guda lafazin akhlaq kar mu manta ya gabata tun a cikin makama ad-dimyadiyya jam'i ne na khalid sai yake cewa wa huwa li nadhafati makani wannan masauki saboda tsautar wurinsa wa barafati sukkani da tsabar hankali na mazaunansa al-zarif shine mutum wanda yake mai hankali an gane ko zarafa kuma shine hankali da nura wa barafati sukkanihi wato da tsabar hankali ta mazaunansa sukkan jam'i ne na sakin yuraggibul gariba fi iqani wato wannan mazauni na kwadaitar da baƙo game da mazauni game da zamansa wayun sihi hawa auqani yana mantar da shi wato san garinsa auqan jam'i ne na waban yake cewa fastafradtu minhu bi hujra lokacin da na sauka wannan hotel kin sai na kaɗaita da ɗaki na musamman cewa ni zan zauna a cikinsa walam unafis fi ujira ban ga tsadar wato kuɗin hayar an gane ko lafazin unafis minan nafis ne idan aka ce annafis abu wanda yake tsadadde fama kana illa kalamhi barfi ya ce lamarin bai zamanto ba face tamkar kyautawar ido aw khatti harfin ko kuma rubuta daidai da harafi ɗaya kenan kafin a kunce kaya ma hatta sami'tu jari baita baita sai na ji wato makwabci na ɗaki da ɗaki ma'ana makwabci wanda yake na kut wanda daga kofar ɗakin ka sai ɗakinsa shine suke cewa fulanun jari baita baita wato makwabci na ne wanda yake na kusa ya ƙudu linazilihi fil bait yana faɗa ga abokin saukarsa wato a wannan ɗaki sai ce ƙum ya bunayya ya ce ya kai ɗana yake cewa tashi la da jadduka kar Allah ya sanya arzikinka ya zauna ma'ana addu'a ce yake masa kar Allah ya sa arzikinka ya ja da baya shine yace ƙum ya bunayya ya kai ɗan ɗana tashi laƙa da jadduka kar Allah ya sanya arzikinka ya zauna wala qama bidduka kar Allah ya sanya abokin gabanka ya meke domin in ya meke an yi banna sai ce wasta suhib zalwajihil badriyi wallauni durriyi ya ce ya kai yaro ka abuci ma'abucin huska albadariyi wadda take mai haske wallauni durri wato da launi wanda yake irin na gol ma'ana ka ɗau ma'abucin huska mai haske an gane ko irin ta wata kenan wallauni durri wato da launi wanda yake irin na gol wal aslil naqiyi wato da asali wanda yake tsarkakakke wanda babu wani datti da ya gurɓata shi wal jismil shaqi wanda yake ma'abucin wato jiki wanda yake tsiyatacce kullun a cikin wahala yake allazi qubiba wanda aka damke shi wanu shira aka sake shi wasu jina aka sanya shi kurkuku wasu hira aka fito da shi wasu kiya aka shayar da shi wa fudima aka yaye shi wa udkhilan nara ba'da ma ludima sannan aka tura shi cikin wuta bayan an mammare shi an gane ko duka dai wannan ana sai yake cewa markub bihi ila suki sannan kayi sassaka da shi zuwa kasuwa rakbal mashuki yace irin sassakar mai bege an gane ko irin sassaka ta mai bege ma'ana ka yi sassaka da shi zuwa kasuwa irin sassakar mai bege idan ka je kasuwa kaka za ka yi sai ce faƙayi bihin laƙihal mulkiha ya ce ka masanyo da shi allaƙiha mai sanya kilili almulkiha wanda yake kuma mai ɗaukan kilili almufsida wanda yake mai bannata duk abin da ya sa gaba almusliha wanda yake mai gyara wallahu ya alamul mufsida min almuslih almukmida wanda yake mai bakanta rai almufarriha wanda yake mai faranta rai almu'anniya wanda yake mai wahaltar da jama'a an gane ko mai wahaltar da mutum min al'ana kenan al'ana ita ce wahala almu'anniya wanda yake mai wahaltar da mutum almurawwiha wanda yake mai hutatarwa zazzafiril muhrik ma'abucin ƙaraji wanda yake mai ƙuna waljaninil mushrik wanda yake mai ɗa jinjiri wanda yake mai haskaka wallafzil muqni wanda ke da lafazi mai wadatarwa wannailil mumti da kyauta wadda take mai jiyar da daɗi allazi wanda iza furika yake cewa idan an bige shi ra'ada sai ya yi cida wa baraka sai ya yi walƙiya wa baha huraki sai ya bayyana dangane da ƙunar zuciya wa nafasa fil khirak sai ya yi tuhi a cikin tufafinka wai wannan siffa ta farko burodi ne fa ake siffantawa na biyu kuma a shana ce ita ce za a masanyo ƙala sai yake cewa falamma ƙarrat shikshikatul hadir lokacin da an gane ko domin nan idan ka ɗauka burodi shine yake da asali tsarkakekke domin asalinsa alkama ce jikin burodi kuma tsiyatacce ne domin sai an gasa shi a cikin wuta a shimke shi a jimke shi lokacin da ake kwaba fulawa a jimka an gane ko a jimke shi a cibra wa nushira kuma sannan sai a sake shi sannan a sanya shi kurkuku shine cikin huru sannan a huddu shi wasu sannan a yayyafa masa ruwa wa fudima a yaye shi an gane ko duk da cewa a nan asijin yana nihi abin da ake kwaba fulawa in aka sanya shi a huddu shi a shayar da shi sannan a yaye shi sannan a shigar da shi cikin wuta bayan an mammare shi ga launin shi kwa launi ne irin na gol wannan kuma sifa ta biyu a shana ce yake siffantawa ƙala yake cewa an gane ko domin a shana ita take ɗaukan kilili kuma sannan tana ba da kilili domin bayan da za a yi karan a shana shi kaɗai ya tada wuta dole sai an haɗa shi da wani abu an ƙirta idan aka ƙirta kenan ya ba da kilili sannan shi ma ya ɗauka tunda kenan wutar da ya bada ita ce kililin shi ma kuma ya ɗauki kililin tunda ya haɗu da wani sannan a wannan lokaci da aka goga sannan ya ɗauki kilili shi mai bada kilili ne kuma shi ma mai ɗauka ne ƙala yake cewa falamma ƙarrat shikshikatul hadir lokacin da gumza ta mai gurnani wato ta kwanta walam ya buƙa illa sadarus sadir babu abin da ya rage wato sai gangarowar mai gangarowa lafazin shikshika kar mu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko a san'aniya jam'insa shine shakashik wato gumza irin kunwa wadda amala yake fitarwa daga bakinsa an gane ko alhadir shine wato mai gurnani domin alhadir wato shine gurnani irin na tantabara ko habjiya ko kuma kurciya ya ce falamma lokacin da ƙarrat shikatul hadir wato gumza ta mai gurnani wato ta kwanta walam ya baka illa sadrus sadir babu abin da ya rage sai gangarowar mai gangarowa ma'ana fitowar yaron da aka siffanta masa waɗannan abubuwa ya ce baraza fatan sai wani yaro ya huto yamisu yana takama wa ma ma'ahu anisun babu wani mai ɗebe kewa tare da shi shi kaɗai ya fito fara'aitu ha'udulatan tal'abu bil uquli sai naga cewa wannan al'amari wata musiba ce wadda take mai wasa da hankula udula wato shine cuta mai wuyar magani anan yana nihi musiba wadda take mai wasa da hankula wa tugri bid-dukuli fil fudul wato musibar da take ingiza mutum dangane da shiga a cikin zancen banza alfudul shine jam'i ne na fadl tuntuni ya gabata shine azza'idu anil haja abin da ya wuce dangane da bukata don haka duk wani surutu wanda babu fa'ida a cikinsa shine ake cewa fudulul kalam wata guri wadda ke shuna mutum biddukuli dangane da shiga fil fuduli a cikin zance wanda yake na banza al'igira wannan ya gabata shine shuna abu akan abu la illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim fanqalaqtu fi atharil gulami sai na tafi a sawun wannan yaro ma'ana na bi bayansa li akhbura fa hawal kalami dan na jarraba ma'anar wannan zancen da aka gaya masa falam yazal ya sa'a sa'ayil afari yaro bai gushe ba tun lokacin da ya fito yana tafiya irin tafiyar yan niga an gane ko su ne waɗanda suke kenan yauwa shine yake cewa al'afarit jam'i ne na ifrit wanda yake dai mai ji da kai da takama waya tafaqqadu naba'id al-hawanit yana bibiyar jerin kantuna naba'id jam'i ne na nabi an gane ko wan nakhla basikat laha qal'un nadid jam'unsa shine naba'id al-hawanit jam'i ne na hanut hanut asali suna amfani da shi shine gidan giya kantin da ake sayar da giya don haka sai suka faɗaɗa suke amfani da shi akan dukkan kanti wanda ake sayar da kaya shine hanut jam'unsa sai ka ce hawanit hattantaha inda rawahi ila hijaratil qadda har ya tuƙaƙe a lokacin da ya maraita wato zuwa dutse na wanda yake mai kyastu alƙadda wato shine mutumin da ke kyasta wuta asali su a shanarsu a wancan lokaci dutsi ne ake baka in ka je kawai daga an buga da dutsi sai wuta ta fito fanawala ba'i'aha ragifan wato sai ya meƙa ma mai sayar da wannan dutsin wato gurasa wata nawala minhu hajaran latifan wato sai ya karbi wani dutsi wanda yake latifan an gane ko mai taushi ko kuma ka ce mai samtsi a wajensa shine lafazin latif wato dutse wanda yake mai sulbi an gane kenan a nan ashana ita ce aka siffanta da wancan sifofi kamar yadda suka gabata abin da yaro ya fito da shi shine burodi ya ce fa'ujitu min fidanatil mursili wal mursal fa'ajibtu fa'ajibtu min faɓanatil mursili wal mursal yace sai na yi mamaki dangane da natsuwar hankali ta mai aike da shi ɗan aiken wa alimtu anna hasa rujiya sai na sani cewa wannan lamari irin lamari ne na wato malamanmu na birnin saruja wa illam as'al yace duk da cewa ban tambaya ba amma na san irin wannan abun mutanen saruja ne yake cewa wa ma kazzabtu ban yi jinkiri ba an badartu ilal khan sai na yi gaugawar komawa zuwa masauki mun ƙalikar inan wato ina mai sakin ragamata li anzura kunha fahami wato dan naga haƙiƙanin fahimta ta shin wahal qarɗasa fit takahuni sahami wai shin kibiyata ta dace ga kahuwa fit takahuni dangane da kirdadar abu shine tsinkaye lafazin at-takahun wato shine kirdada kamar yadda bokaye suke don haka boka ake ce masa alkahin ya ce wahal shin sahami kibiyata karɗasa ta dacewa kahuwa fitta kahu ne game da kirdada yake cewa fa'iza ana fil farasati faris sai ga maka ashe ni gwanin mahayi ne a wajen tsinkaye wa abu zaidin bi wasidil khani jalis ya ce abu zaidi gashi a zaune a balbalin wannan hotalkin fataha daina bushirar liltiƙa'i sai muka ba junanmu kyautar wato albishir wanda yake na haɗuwa wata ƙarabna tahiyyatal asdiqa'i muka ba junanmu ramcen gaisuwa irin ta abokai ma'ana yadda ya kyautata a wajen gaisuwa ni ma na kyautata masa sun maƙala sannan sai ya ce mallazi na baka wani al'amari ne ya same ka hatta zayalta jana baka har ka gushe ma sasannin wato garinka faƙultu sai na ce da shi daharun haba zamani ne wato ya yi zalunci an gane ko daharun haba wato zamani ne haba wato ya karya gadon bayana an gane ko shine ma'ana ya karya gadon bayana wajaurun faba kuma zalunci ne ya kwarara a kaina faƙala sai ya ci wallazi an zalala matsara minal gamami na rantse da Ubangijin da ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai, wa akraja samara minal akmam, na rantse da Ubangijin da ya fitar da ‘ya'yan itace daga cikin kwamsansu, laƙad fasadar zamanu, ya ce haƙiƙa zamani kwa ya lalace, wa ammal udwanu, ya ce zalunci ya haɗa mutanen ƙwarai, wa udimal mi'wanu. ya ce a yau an rasa wani mai taimako wallahul musta'an ubangiji shine abin neman taimako da shi ya ce fa kaifa aflatta ya ce yaya ka kubto yaya aka yi ka kubto wa ala ayi wa safaika ajfalta ya ce a bisa wace sifa ce daga cikin sifofinka guda biyu ka tsiro al-ijfal shine fita da gudu faƙultu sai na ce masa itta kastun laila ƙamisa ai na mai da dare lokacin da na kubto wato matsayin riga ce wa adilajtu fihi khamisan na biyo dare wato ina maɗan farin ciki saboda yunwa fa abraka a lokacin nan abu zaidu sai ya sunkuya kai yankutu fil ardi yana tsatsaga ƙasa da wani hakki wayu fakiru filirtiyadil kardi wal fardi wato yana tunani dangane da neman ramce wato da sadaki an gane ko a nan abin da yake nihi da alfard wato shine sadaki domin lafazin alfard a harshen larabci na ɗaya daga cikin ma'anarsa shine alƙafu an gane ko ma'ana alƙiƙa wato shine yanki wannan yankin wani abu don haka yanki na dukiya shi yasa da ake bayarwa ga mace in za a aure ta sai ake ce masa alfar tunanin da yake kawai neman ramce kuma sannan da abin da za a yi na sadaki thumma hatazza hizzata man aksabahu qanas wato sannan sai ya gilgiza irin gilgizar mutumin da farauta ta kusance shi lokacin da yake niyyar ya damke ta aw badat lahu furasun ko kuma mutumin da dama ta bayyana gare shi lafazin furas jam'i ne na fursa ma'ana samun dama akan wani abu wa qala sai yace qad alika bi qalbi an tusahira man ya'su jirahak abu zaidi yace da shi ni dai abin da nake gani abin da tunanina wato ya bani shine yace kada alika bi qalbi hakika ya ratayu da zuciyata shine da za ka yi sarkunta da mutumin da zai magance rauninka wayari shi jana haka yake cewa wanda zai sanya fuka-fukanka su yi gashi an gane ku duk gashin da ya hige na fuka-fukanka wato zai maida maka shi wayari shi jana haka wanda zai sanya wato fuka-fukanka su yi gashi faƙultu sai na ce masa wa kaifa ajma'u baina gullin wa kullin ta yaya zan haɗa tsakankanin kukumi wato da ƙarancin dukiya mace kukumi ce an gane ku dole sai ka fita ka nemo ka bada kullum a kukunta kake in kana niyyar wani bulaguro ma bayan da za ka yi sai ce wa manin lazi yargabu fi gulli bullin ya ce wane ne zai yi kwaɗan haɗa dangantar shi wane ne zai yi kwaɗan sarkunta da ɓatacce ɗan ɓatacce ma'ana wanda ba a san shi ba ba a san uban shi ba shine suke cewa bullubunu bulle ma'ana ɓatacce ɗan ɓatacce wanda ba a san shi ba ba a san uban shi ba faƙala sai ya ce anal mushiru bika ya ce ni zan nuna ka wa ilaika kuma ni zan kai ka an gane ko kenan ni zan nuna maka matar da zaka aura kuma ni zan kai ka sai ya ce wal wakilu laka wa alaika ni ne wakilinka kuma ni ne wakili a kanka duk abin da za a kashe ni na ɗauka wa alaika kuma ni ne wakili a kanka ni zan karɓan maka amarya in an baka ma'a anna dinal qaumi tare da cewa al'adar mutanen jabrul kasiri wato shine tsara halin dukkan wani karyayye duk wanda halinsu ya tarwatse to al'adarsu duk wanda ya zama ya surkunta da su wato za su tsara halinsa nan za ka fa'idanci cewa lafazin addin na ɗaya daga cikin ma'anarsa a harshen larabci shine wato al'ada an gane ko ga ya can fi dinil malik illa an ya sha Allah ai fi adatil malik shine yace ma'a anna dinal maliki ma'ad anna dinal qaumi tare da cewa al'adar jama'ar jabrul kasiri wato shine tsara halin dukkan wani karyayye shine yake cewa ka dinika min ummil huwairith qablaha wa jaratiha ummir rababi bi ma'sali a wata riwaya an gane ko a riwaya sananna shine ka da abika min ummil huwairith qablaha wa jaratiha ummir rababi bi ma'sali sai yake cewa wa fakkul asiri halinsu na biyu wato shine yin belin dukkan wani ribatacce fursuna kunto da dukkan wani ribatacce wannan halinsu kenan wa hatiramul ashiri halinsu na uku wato shine girmama wanda yake siriki ma'ana mijin diyarsu wannan gayacin a cikin hadisi mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa na leƙa wuta sai na ga mafi yawan mafi yawan ƴan wuta mata ne aka ce saboda me ya manzon Allah sai ce li annahunna yakfurna al-ashira al-ashir shine miji shine sai ce wastin sahul mushir halin su na hudu shine yin galgadi ga duk mutumin da ya ba su shawara kenan anan an wasa masa wato sirkan da zai kulla sarkunta da su yace sai dai illa annahum sai dai cewa su لو خطب إليهم إبراهيم بن أدهم أو جبلة بن الأيهم yake cewa su fa ko da a ce Ibrahimu ɗan Adaham an gane ko ɗaya daga cikin waɗanda suke sanannu a wajen kyamar duniya da ibada a ce ko da Ibrahimu sai dai cewa su ko da Ibrahimu ɗan Adaham ya nemi auren ɗiyarsu au jabalatu bin al-aiham ko kuma jabala ɗan aiham sarki ne daga cikin sarakunan gassan waɗanda suke na birnin sham ya ce lamma zauwa juhu ai ba sa aura mushi ba sa aura masa ɗiyarsu illa ala khamsi mi'ati dirham wato sai a bisa dirhami ɗari biyar sai in ya ba da dirhami ɗari biyar a matsayin sadaki za su aura masa ko mun darajarka ko mun martabarka sai ka ba da dinari ɗari biyar wannan dirhami ɗari biyar an gane ko kenan anan sai ya hada malinta kuma da sarauta kenan daman daraja biyu ce nan sai ce iktida'an bima maharar rasulu sallallahu alaihi wa sallama zaujati dan koyi dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada na sadakin matansa wa aqada bihi anki hata banati kuma a sadaki dirhami ɗari biyar wato ya ɗaura auren wato ‘ya'yansa wannan kenan akwai bincike akan wannan mas'ala cewa a ɗari biyar ƙin haka ne ya ce ala annaka ya ce a bisa cewa kai kwa lantu ɓalaba bi sadakin ba za a neme ka daidai da dala ta sadaki a ce ka kawo ba za a nema ba wala turja'a ila ɓalakin kuma ba za a fakar da kai ba zuwa sakin matar a ce sai ka sake ta tun da ba ba da komai ba abin da mamaki kai ba za a nemi daidai da dala a wajenka a matsayin sadaki kuma ba za a fakar da kai ba a tilasa ka a ce sai ka sake ta tun da baka ba da wani abu ba yace summa inni sa'akhbu fi mawqifi aqdika yace sannan ka san da cewa ni da sannan zan yi wata kuɗuba ta musamman a matsayar da za a kulla aurenka a inda za a kulla auren zan yi kudu ba ta musamman wa majma'i hashidika yace a matarar jama'arka khudubatan khuduba sa akhdubu khudubatan kenan maf'ulul mutlaq yace lam taftuk ratka sami'in wadda bata taba tsaga wato shine toshewar kunne domin lafazin alfatku shine tsaga abu barka abu arratku wato shine dinke shi a walam yaral lazina kafaru anna samawati wal arda kana taratkan fa fataqnahuma sai ce wala khudiba bi misli hafi jam'in ba a taɓa yin huɗuba da kwatancin ta a cikin wani taron jama'a qala al haris ibn hammam harf dan hammam yace fazdahani bi wasfil khutbati al matluwa ya ce sai ya sanya ni ji da kai da takama dangane da siffanta wannan huduba wadda za a karanta dunal khidbatil majluwa ya ce ba na tunanin ita amaryar wadda take abin bayyanawa wadda take abin kawatarwa almajluwa wadda aka mata ado aka fito da ita za a kai ta gidan miji wato wai siffanta hudubar da aka yi ya mamantar da shi game da amaryar hatta qultu lahu har nace masa qad wakaltu ilayka hadhal khataba haqiqa na wakilta maka wannan al'amari fadabbirhu tadbira man qabbali man habba wato ka gudanar da shi irin gudanarwar wanda ya kware a cikin sana'arsa liman habba lokacin da zai aiwatar da sana'arsa ga wanda yake kauna misali a ce kai ka kware akan wani aiki lokacin da masoyinka ya zo ya sanya ka ya ce wane ina son ka ɗinka min kaya misali matsayinka maɗinki ne wanda ka ƙware a wajen ɗinki masoyinka idan ya zo ya ce ɗinka min tufafi kala kaza sai ka tsaya ka ƙara gwanin cewa ka kyautata masa shine ya ce fadabbirhu tadbira man qabbali man habba ka gudanar da wannan al'amari irin gudanarwar wanda ya ƙware akan sana'arsa liman habba lokacin da zai gabatar da sana'arsa ga wanda yake kauna fanahaba a lokacin nan sai ya zabura muharwilan yana mai gaggawa sun ma'adan mutahallilan sannan sai ya dawo yana mai kyallin huska saboda farin ciki waƙala sai ya ce abishir bi itabid dahar ya ce ka riƙe albishir dangane da yi ma zamani rarauka duk tsananin da aka shiga to ya riga ya wuce wahatila darri ya ce ka riƙe albishir dangane da tatsar wato hantsa arziki ko za a samu ya ce faƙad wullitul aƙada haƙiƙa an jibinta mun ƙulla aure wa uku filtun naƙada kuma an lamunce mun hannanta kuɗi na sadaki ma'ana an bani wuƙa an bani nama ni zan yi ruwa na yi tsaki akan wannan al'amari waka an ya ce wannan aure ai kamar an yi an gama ثم أخذ في مواعدة أهل الخاني sannan sai ya haɗu dangane da yima waɗanda suke mazauna hotel wato alkawali na zuwa wajen ɗaura aure wa idadi halwa ilkhiwan ya haɗu dangane da tattalin halawa ta tire wadda ake kawowa a wajen biki a zagaya kowa ya ɗauka ya sa bakinsa falam alkiwan shine wato tire kenan falamma madda lailu abuna ba lokacin da dare ya miƙo igiyoyinsa wato zai kafa kaima ma'ana dare zai sako ya ce wa agalaka kullu zibabin babahu lokacin da wato dukkan ma'abucin kofa ya kulle kofarsa ma'ana lokacin da dare ya yi azana fil jama'a sai ya yi shela a cikin jama'a ya sanar da su alahdurufi hazihi sa'a ya ce maza maza ku zo a yanzu za a ɗaura aure falam ya buka fihim illa man labba sauta babu wanda ya rage daga cikin jama'ar face wanda ya karɓa muryarsa kowa sai da ya zo wa habara baitahu wato suka halarto gidansa falam mas'afu ladaihi lokacin da suka jeru gaba gare shi shi abu zaidi wajtama ash-shahidu wal mashhudu alaihi wato mai shaida da wanda ake bayar da shaida a kansa cewa an ɗaura masa aure da wance wato suka haɗu a gu ɗaya ja'ala yarfa'u asturlab wato sai ya haɗu wato yana ɗaga wato shine ma'aunin rana wanda ake aunawa a ga zafinta an gane ku me suke faɗa da turanci shine abin awon gumi da makamantan shi da auna lokaci a yau wato shine a wannan al'ustur lab wa ya ba'uhu sannan kuma yana aje shi in ya daga kuma sannan sai ya aje wa ya lahabu taqawima wa ya da'uhu wato yana kallon wato kalanda wa ya da'uhu kuma sai ya daina kallanta abin da duk tunanin yadda zai fito ma jama'a ya yaudare su ne yake ila anna asal qawm har izuwa lokacin da mutane suka fara gengedi wa gashiyan nau bacci ya ruhuma jama'a fa qultu lahu sai nace masa ya haza kai wannan ba'il fasa ras wato ka buga gatari a kokuwar kaima ba'il fasa firrasi wato ka buga gatari firrasi a kokuwar kai wannan suna yin shi ma'ana ayi a gama al'amarin da ya kawo da ya kawo jama'a wa khallisin nasa minan nu'as ka kubutar da jama'a dangane da gyangyaɗi kowa kai kai ka sallame shi ya koma gida ya huta fa nazara nazratan fin nujum sai yayi diba diba a cikin taurari thumman tashaba min uqulatil wujuh sannan sai ya kuntu sannan wato sai ya kunce kansa dangane da dauri wanda yake na bacin rai ma'ana duk damuwar da yake wato sai ya fita daga cikinta ta wa aqsama bi turi wal kitabil masdur sai rantsuwa da ubangijin dutsin dur saina wal kitabil masdur yayi rantsuwa da littafi wanda yake abin rubutawa kenan nan dole sai ka kaddara masa an gane ko bi rabbi tur yayi rantsuwa da ubangijin dutsin dur saina domin dutsin dur saina halitta ce wadda ba ta halatta a matsayinmu na mu masu imani mu yi rantsuwa da shi domin rantsuwa ana yin ta ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala da zatinsa ko da sunansa ko kuma da sifa daga cikin sifofinsa amma shi yana da damar da zai yi rantsuwa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa don haka sai yi rantsuwa da dutsen dur a can wa turi wa kitabin masdur shine anan sai ce wa aka sama wato abu zaidi sai yi rantsuwa bi turi da Ubangijin dutsen tsurin saina, wal kitabil masdur wato da littafi wanda yake abin rubutawa. Ya ce, Layanka shifan na sirru hazal amril masdur, lalle ne asirin wannan al'amari abun ɓoyewa zai fito hili kowa ya gane. Wala yanta shiran na zikiruhu ila yaumin nushur, ya ce labarin wannan al'amari zai yaɗu a cikin jama'a har izuwa ranar da jama'a suke tashi daga cikin kaburburansu shi ta ce ranar kiyama summa innahu jasa ala rukubatihi sannan sai ya gurhwane a bisa gwiwoyinsa wastar al'asma li khutbatihi ya nemi aran kunnuwan jama'a wato saboda hudubarsa ya ce kowa ya saurara wa qala sai ya ce alhamdulillahi malikil mahmud dukkan wani dangi na yabo ya tabbata ga Allah wanda yake almalik mamallakin komai da komai gaba ɗaya almahamudi wanda yake abin yabo akan kowane hali almaliki wanda yake mamallaki alwadud wanda yake abin ƙauna a wajen bayinsa masu imani ko kuma ka ce alwadud wanda yake mai ƙaunar bayinsa waɗanda suke nagari domin inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin musawwir kulli maulud ubangijin da ke daidaita halittar dukkan wani ɗa a cikin mahaifa huwa allazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wa ma'ali kulli matrud ubangijin da matsayinsa mafaka ce ta dukkan wanda aka koro satihil mihad ubangijin da ya shimfiɗa wannan shimfiɗa ita ce ƙasa wal arda farashinaha fa ni'mal mahidun wa muwaddidil atwad ubangijin da ya tabbatar da duwalwatsai a cikin ƙasa suka zame suka zame mata turaku al atwad jam'i ne na baud fanfala kafakana kullu firqin ka baudil azim wa mursilil atma amdar Ubangijin da ke sako da ruwa daga cikin gizagizai, wa musahilil auɓar, Ubangijin da ke saukaka dukkan wasu bukatu na bayansa, lafazin al'auɓar jam'i ne na waɓar wato bukata, falon maka ba zai domin ha, waɓaran zawajina ka ha. Wa alimil asrar, Ubangijin da shi ne masanin dukkan wani asirrai, wa mudrikiha kuma shi ne mai riskatta. duk inda take sawa'an ko a zuciya ka ɓoye ubangiji ta'ala masani ne game da abin da ke cikin zukatan bayansa wa mudammir al'amlak ubangijin da ke ruguza dukkan wasu sarakuna masu tsaurin kai wa muhliki ha ubangijin da ke hallaka su wa mukawwir duhur ubangijin da ke shigar da zamunna wani a cikin wani an gane ko mai juya zamunna kenan shine ya shigar da dare a cikin yini ya shigar da yini wani lokaci a cikin dare wa mukawwir duhuri ubangijin da ke juya zamunna wa mukarrirha ubangijin da ke maimaita ta ma'ana ya tisa in ya wuce ma sannan sai ya sake zawwa dare da rana gashi juyawa yake wa muridil umur ubangijin da ke wato zai kewa da wasu al'amurra wa musdirha kuma shine mai gangara ta ma'ana shi ke wa muridil umuri ubangijin da ke zawwa da wasu al'amurra wa musdirha kuma shi ke gangara ta ta wuce amma samahuhu yake cewa baiwarsa ta haɗa bayansa wa kamala kuma ta cika wa haɗala wato ta kwarara akan bayan wa haɗala rukamuhu wa hamala yake cewa gizagizansa na rahama wa haɗala wato ya kwararo akan bayinsa wa hamala kuma ya tsiyaya wa bawa as-su'ula wal amala wato ubangijin da ya karɓa ma roƙon mai roƙo wal amala da gurin mai guri ubangiji ta'ala ya ɗauka ya ba bayinsa wa ausa al-murmila wal armal Ubangijin da ya yalwaci mai ƙararren guziri ya sama masa abin da zai koma ci gaba da shi, wal armala Ubangijin da ya yalwaci al'armal shi ne talaka, domin lafazin al'armal wato shi ne namiji wanda yake ba shi da aure idan mace ce ce sai ka ce mata armala, jam'unsa shi ne al'aramil, don haka sai aka faɗaɗa aka yi amfani da shi. akan dukkan talaka shine ake cewa al'armal wa ausa al-murmil ubangijin da ya yalwaci mai ƙararren guziri wal armal da talaka ahmaduhu hamdan mamdudan madahu ina yabansa yaban da fagensa wato ya miƙe wa uwahiduhu kama wahadahu al-awwah ina kadaita shi a cikin ibada kamar yadda Ibrahimu alaihi salam wato ya kaɗaita shi inna ibrahima la awwahun halim ko kuma la halimun la halimun awwahun munib wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lil wa huwa Allahu la ilaha lil umami siwahu yace shine Allah wanda babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya ga dukkan al'ummu in ba shi ba wala sadi'a lima addalahu wa sawahu babu wanda ya isa ya keta abinda ubangiji ya daidaita shi ya daɗa daidaita shi duk abin da Allah ya daidaita shi ba wanda ya isa ya barka shi an gane ko domin lafazin asadu wato shine tsaga was-sama zati raja wal ardi zati sadi ga can kuma fasda abi matu umar wala sadi'a babu wani mai tsaga lima addalahu ga abin da Allah ya daidaita wasawahu ya dada daidaita shi Allah zai khalaqaka fasawwaka fa'addalaka ko kuma fa'adalak a wata kira'a arsala muhammadan alaman lil islam ubangijin da ya aiko annabi muhammad alaihi salam alama ce ta musulunci wa imaman lil hukam kuma shine shugaba ga dukkan alkalai wa musaddidan lirri'a wanda yake mai daidaita talakawa wa mu'abdilan ahkama wuddin wasuwa wanda yake mai wohintar da dukkan wani hukunce-hukunce na wuddu da suwa ma'ana dukkan wani hukunci na shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya kafa ya take shi a alama manzon Allah ya sanar da jama'a dangane da abin da ke wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa allama kuma ya koyar da su wato dukkan al'amurra na addini wa hakama ya yi hukunci wa a hakama kuma ya kyautata wa asalal usula manzon Allah ya tabbatar da dukkan wani asali wa mahada ya shimfiɗa shi wa akadal wu'uda ya ƙarfafa wato alƙawulla wa au'ada kuma manzon Allah ya yi kashedi dangane da dukkan wanda ya kau da kai bai karɓa masa ba wa sallallahu lahul ikrama ubangiji ya sadar masa da karamci har zuwa ranar kiyama wa auda ruhahu darar salami ubangiji ya bada ya aje ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gidan aminci matukar kawalweniya ta walka wa mala'ar kawalweniya shine yace malama a alun matukar kawalweniya ta walka wa mala'ar wato dan jimina ya zankada da gudu waɗala a hilalun matuƙar jinjirin wata ya hudu wasu mi'a ihlalun matuƙar an ji ɗaukaka murya dangane da hajji ko umra shine faɗar ta labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika shine al-ihlal yace i'malu ra'akumullahu aslahal a'mali Allah ya kiyaye ku ya ku jama'a ku yi aiki ku aikata mafi nagartar dukkan wasu ayyuka, wasu luku masalikal halali, ku shiga hanya wadda take ta cin halak, wabbarihul harami harama, ya ce ku jefar da haramun, wada uhu ku daina cinta, wasu ma'u amrallahi wa uhu, ku ji umarnin Ubangijinku tabaraka wa ta'ala wa uhu kuma ku kiyaye shi. Wasilul arhama ya ce ku sadar da zumunci. wara'uha ku kiyaye zumunci kar ku yanki wa asul ahwa'a ku saba masan zuciya warda uha ku tsawatar da shi wa sahiru luhamas salahi ku yi sarkunta da wato makusanta waɗanda suke na ƙwarai walwara'i da tsantsanin haram lafazin luham jam'i ne na luhuma ma'ana alqaraba kusaci kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alwala'u luhumatun ka luhumatin nasab wato shi alwalaici zumunci ne kusaci ne wanda yake yanda ka san kusaci wanda yake na danganta wa sarimu rahatan lahawi yace ku yanke jama'ar ku yanke dukkan wata alaka da jama'a ta wargi wa bama'i da kwadai yace wa musahirukum me sarkunta da ku ku waɗannan jama'a abaharul ahrari maulida shine mafi tsarkakar ‘ya'ya ga mahaifa wa asrahum su'udada wato shine wanda yake mafi darajarsu a wajen shugabanci domin lafazin asariyu shine shugaba wa ahlahum an gane ku qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa ahlahum maurida shine mafi zakin su dangane da mashaya wa asahuhum mau'ida shine mafi ingancin su dangane da alkawali wa ha huwa ammakum ga muku wannan sirkinku ya nuface ku ya ku wannan jama'a wa halla haramakum ya sauka balbalin gidanku mumlikan arusakumul mukarrama yana mai neman mallakar amaryarku wadda take mai daraja wa mahiran laha yana mai ba da sadakinta kama maharar rasulu umma salama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya sadakin ummu salama ita ce hindu bintu abi umayya wa huwa akramu sihirin udi al-aulad shine mafi karancin dukkan wani siriki da aka ɗauki ‘ya'ya aka bashi ba a taɓa ɗaukan wani siriki mai daraja aka ɗauki ɗiya aka bashi sama da wannan wa mullika man arada shine fiyayyen wanda aka mallaka ma man arada an gane ko ga wanda ya nuface shi duk wanda ya nuface shi yana son ya yi sirki sarkunta da shi to shine fiyayyen wanda aka mallaka masa diya wa mullika aka mallaka ma man arada duk wanda ya nihi surkunta da shi wa ma saha mumlikuhu wala wahima yace wanda ya mallaka masa diyarsa yace ba raukan nuwa bai kuma ba kuskure bai wala wakisa yace kuma bai tawaya ba wala wakisa mulahimuhu yake cewa mai sarkunta da shi bai tawaya ba ma'ana bai talauce ba an gane ko bai taɓe ba kai wala wusima yace kuma ba a aibanta shi ba domin bai yi ba siriki wanda yake lalatacce yace as'alullaha lakum ihmada wisalihi ina roƙa muku ina roƙa muku ubangiji tabaraka wa ta'ala wato shine godiya ta saduwa da irin wannan sirki wadawa mai isa'adihi ina roƙon Allah ya dawwamar da wato azurtarku game da wannan sirki wa alhama kullan islaha halihi ina roƙon Allah ya ganar da kowa daga cikinmu shine inganta halinsa wal i'dada li ma'adihi da tattali saboda makomar salahira walahul hamdu sarmad dukkan wani yabo wanda yake madawwami cancanta ne ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wal madhu li rasulihi muhammad wato da yabo ga manzansa wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraga min khutbatihi albadi'atin nizam lokacin da ya gama kuɗubarsa wadda take mai ƙayataccen tsari al'ariyati min al'ijam tsiraitacciya dangane da ɗigo tun daga farkon kuɗubar har nan babu daidai da harafi ɗaya wanda yake mai ɗigo in har ka samu ɗigo to akan takur ne za ka samu asali ko ana yin shi ne kawai an gane ko asalin takuri wato hakur ne ya ce aƙada la'aƙada alal hamsil mi'in sai ya ƙulla aure a bisa sadaki dirhami ɗari biyar wa ƙalali sai ya ce da ni bin rifa'i wal banina Allah ya ba da haɗin kai Allah ya ba da ‘ya'ya na gari wannan addu'a su da suke yi tun ma kafin musulunci idan an ɗaura aure sai su ce bin rifa'i wal banina ma'ana Allah ya haɗa kan amarya da ango Allah ya ba da zuri'a an gane ko mu kuma kamar yadda ake cewa Allah ya sa gidanta ne da makamantansu shine yake cewa bin rifa'i wal banin domin lafazin rafa as-sauba shine ya dinki dinki arrafu shine dinki tufafi kenan ka hada suka dinki dan haka arrifa Allah ya hada kan ango da amarya wal banina kuma Allah ya bada ƴaƴa na gari addu'a ce suke don haka kenan in ka yi waccan addu'a wadda manzon Allah ya karantar sannan kuma ba laifi za ka iya biyowa tare da cewa waccan ta wadata summa a habarar halwa allati kana a addaha sannan sai ya zo da halawar da ya tanada an gane ko daman lokacin da ya dawo kawai sai ya fara tattalin halawa to sai aka huddo da halawa shine yake cewa summa a hadarar halwa'a sannan sai ya zo da halawa allati wadda kana a addaha ya tanade ta saboda haka wa abdal abidata indaha ya bayyanar da wani al'amari wanda yake madawwami a lokacin da aka hudo halawar wanda ba za a manta shi ba har abada al'abida abu wanda yake madawwami min al'abad yace fa aqbaltu iqbalal jama'ati alaiha sai na gabato irin gabatowar jama'a a bisa daukan wannan halawa ni ma na kusa yace wakittu uhwi bi yadi ilaiha na kusa na meka hannuna ni ma na dauka fazajarani anil mu'akala sai ya tsawatar da ni yace kar da ka dauka wa an haba ni lil munawala yace tashi ka raba ma jama'a ya zaburar da ni lil munawala domin na raba ma jama'a wannan halawa yace fa wallahi na rantse da ubangijin da ya halicce ni ma kana bi asra min tasafuhil ajfani yace al'amarin bai kasance ba mafi gaugawa game da haduwar fatar ido da zaran shan halawa yace hatta kharra alqawmu lil azqani mutane sai suka suka faɗi haɓa ƙasa kowa ya yi bacci ya ce falamma ra'aituhum lokacin da na gansu ka a ajazi na kali na kawiya kaman kututturan dabinnai waɗanda suke sarayya auka sar'a binti khabiya ko kuma kamar kayayyin diyar wato shine gora ita ce giya naga jama'a sun zamanto kamar wato kututturan dabino wanda yake sarayayye auka sar'a binti khabiya ko kuma kamar kayayyin wato shine diyar wato gora ita ce giya an gane ko sar'a jam'i ne na sarri fatar alqauma fiha sar'a ka annahum a ajazu nakhlin khawiya yace alimtu inna hala ihdal kubar sai na san da cewa lalle wannan al'amari wato wata ɗaya ce daga cikin manya-manyan musiba. wa ummul ibar wato uwar ɗaukan izina ce wata musiba ce wadda take ta isa mutum ya ɗauki nura fa qultu lahu sai na ce masa ya uddayya nafsihi ya makiyin kansa lafazin uddayya wato tasgir ne na adu ya uddayya nafsihi ya makiyin kansa wa ubai da falsihi ya bawon kudinsa bawon kudi kenan yace a adarta lil qaumi halwa an balwa shin halawa ka tana dama mutane ko kuma musiba faƙala sai ce lam a'adu khabisal banji ya ce ni dai ban ƙetare halawar bacci ba abinda na ba su dai halawar bacci ce kawai fi sihafil khalanji a cikin kwaranti wanda yake na iccen kirya an gane ko lam a'adu ya ce ban ƙetare khabisal banji wato halawar bacci fi sihafil khalanji a cikin tire wanda yake na iccen kirya faƙultu sai na ce uku simu ina rantsuwa bi man abula a zuhura da ubangijin da ya hudo da taurari suna masu haskaka wahada bi hassari na ƙurra ubangijin da ya shiryar da 'yan tafiyar dare baki ɗayansu sawa'an wanda suke cikin teku ko wanda suke dokar daji ubangiji ta'ala ya shiryar da su da taurari wa alamat wabin najmi hum yahtadun yace laqad ji'ita shay'an nukura haqiqa ka zo da wani al'amari wanda yake abin ki wa abqaita laka fil mukhziyati zikra haqiqa ka wanzar ma kanka labari a cikin dukkan wasu ababen kunyata thumma hirtu fikratan sannan sai na dimauta dangane da tunani fi sayyuri amrihi dangane da ƙarshen al'amarinsa wa khifata min adwa arrihi kuma dangane da tsoron wato gugar kazuwarsa kar a je nima ya goga mu al'ar wato ita ce kazuwa shine kenan sai na wanzu ina he na ɗimauta don tunani game da ƙarshen al'amarinsa yaya zai wakana kuma don tsoron wato gugar kazuwarsa hatta ɓarat nafsi shu'a'an yace sai da raina ta ringa watsa wato tartsatsi shine na ɓacin rai da baƙin ciki wa ur'idat fara'isi irtiya'an aka raurauta allan kafaɗata saboda razana falamma ra'asti ɗara ta farake lokacin da ya ga watsuwar wato firgici na wasti shaɓata ƙalaƙe da zarcewar wato kashin haƙuri na zuciyata sai raurawa take ƙala sai ya ce ma hazal fikirul murmir ya ce wannan wani tunani ne mai ƙona zuciya warrau'ul mumir wannan wani firgici ne wanda yake mai walkawa gashi har ya fito hili firgicinka yace fa in yakun fikruka fi ajali min ajali in har tunaninka ya kasance fi ajali wato saboda abin da na aikata na laifi min ajali don tsoron kar a kama ni ya ce to fa ana al'ana arta'u ka san da cewa ni fa a yanzu kiwo zan yi wa atfiru sannan na yi tsalle na bar wurin wa uku wi hadhihi minni wa ukufir yake cewa zan wohintar da wannan mazauni an gane ko wa uku wi hadhihi buqata minni zan wohintar da wannan mazauni game da ni wa uku firu in maida shi haƙo komai sai na yashi yace wa kan misliha faraktuha wa hiya tasfir yace da yawa wuri kwatancin wannan yace na rabu da shi tana wuhince babu komai duk wani arziki an yashi yace wa in yakun nazaran li nafsika in har nazarinka ya kasance saboda kanka ne wa hadaran min habsika don tsoron kar a kama ka a ɗaure ya ce fatanawal fudalatal khabis ya ce ɗauki sauran halawar kai ma ka sha wa nafsan anil qamis da dadaran ka dangane da riga wadda take jikin ka mata wadace ka hatta ta amanal musta'diya wal mu'diya yace har ka amuntu dangane da mai neman taimako da wanda ke taimaka masa al musta'diya shine wanda ke kai karan an zalunce shi a taimaka masa wal mu'udi shine wanda yake mai taimaka masa yace saboda haka waye tamahada lakal muqamu ba'di yace wuri sai ya shimfida ya kankama wato gare ka bayan ni na tahi yace wa illa idan ko ba za ka dauki sauran halawar ka sha fal mafarra al mafarra maza maza ka gudu kai ta kanka qabla an tusahaba kafin a ja ka akan ƙasa wato kafin a gudanar da kai akan ƙasa watu jarra a jaka akan ƙasa an gane ku al-ishab shine jan abu akan ƙasa yawma yusahabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar qabla an tusahaba kafin a gudanar da kai watu jarra a jaka akan ƙasa thumma amada sannan lil istikraj ma fil buyuti sannan sai ya nufaci fito da duk abin da yake cikin ɗakunan jama'a na minal akiyasi wato na jikunkuna na kuɗi sune na sandukai wattu kuti wato da jikunkuna waɗanda suke na kuɗi an gane ko attukut shine jaka wadda ake sanya kuɗaɗe a cikinta domin kuɗaɗen su lokacin nan kaya guda ne kuɗaɗe ne dama an kera su na zinare da azurfa wanda in aka ce ka ɗauki dirhami ɗari abu ne wanda yake masu yawan gaske shine ya ce sun ma'amada sannan sai ya nufata lilistikraji listikhraji ma fil buyuti min al aqyas domin fitar da abin da ke cikin ɗakuna na sandukai wattukuti wato da jikunkuna na kuɗi waje ala sai ya haɗu ya stakhlisu khalisata kulli makhzun yana tsame dukkan wani tacacce daga cikin abin taskancewa duk wata dukiya mai tsada ita yake huddowa yana warewa yana maidawa gefe wani kubata kulli mazru da zababban dukkan abin da ake aunawa da kamu an gane ko ma'ana ya diddika wa mauzunin da abin da ake aunawa da sikeli hatta gadara ma alqahu fakkuhu har ya bar ma alqahu fakkuhu har ya bar abinda wato tarkonsa ya jefa a cikinsa ka azminis tukurja mukhuhu kamar kashi wanda aka tsotse bargonsa aka jefar kenan ya fitar da dukkan wani abu mai kima tattakar su ne kawai ya jefar falamma hammana masdafahu lokacin da ya daure a tsatsansa ya yi santir da abin da ya zaɓa an gane ko lafazin hammana alhaiman shine mutum da yake sanya kuɗi a cikin jaka ya daure a tsatsansa shine ya ce warar zama ya daura a tsatsansa washan mara an zira aihi ya zage damatsansa wata hazzama ya yi niyyar gudu a ƙabala alayya ikibala mallabisa safaka sai ya gabato gare ni wato irin gabatowar mutumin da ya sanya rashin kunya a tare da shi wakala as-sadaqa mutumin da ya tube abota wa qala sai ya ce hallaka fil musahabati ila al-batiha shin kana so ka bi ni zuwa birnin batiha li uzawwijaka bi ukra maliha na aura maka wata mata kyaukyawa fa aqasamtu lahu billazi ja'alahu mubarakan aina ma kana yace sai na masa magiya da ubangijin da ya maida shi ma'abucin albarka duk inda ya kasance shi fa ba a taba zama ba a tafe da shi walam yaj'alhu mimman khana fi khana ubangijin da bai maida shi ba mimman khana wato wanda ya ha'inci fi khanin a gidan baki ya ce inna hula balali bi nikahi hurrataini na ce masa aini ba ni da ikon auren ‘ya'ya guda biyu wa mu'ashirati barrataini ya ce kuma ba ni da ikon wato zama da kishiyoyi mata biyu ban ni da halin da zan rike su lafazin laƙi balali ma'ana ba ni da iko ga ya can yake cewa irji ilaihim falana'atiyannahum bi junudin laƙi balalahum biha ثم قلت له قول المتقبئ بطبائي sannan sai na faɗa masa irin faɗar mai ɗabi'antuwa da ɗabi'arsa alka'ili lahu bi sa'ihi mai auna masa da zakkansa irin yanda yake nan nima na masa na ce masa qad kafatni lula fakhra yace ta farkon mata ishe ni abin alfahari fadlub akar lil ukra yace nemi wani ka aura masa waccan kin fatabassama min kalami wa dalafa lililtizami sai yayi mulmushi game da zance na wa dalafa sannan sai ya kusance ni lililtizami wato dan ya rungume ni falawaitu anhu izari sai na karkata masa sajina na karkata fuska wa abdaitu lahu zuwirari na bayyana masa karkata ta cewa wa raina ya ɓaci falamma basura bin kibadi lokacin da ya hango takurata wata jallalahu iradi ya yayi kau da kaina game da shi an shada sai ya sabu waka ya sarifana annil mawaddata wazzamanu lahu suruf wa mu'annifi fi fadhiman jawar jawartu ta'ni fal asuf لا تلهني فيما أتيت فإني فإنني بهم أروف ولقد نزلت بهم فلم أر أرهم أيرا ولقد نزلت بهم فلم أرهم يراؤون الضيوف وبلوتهم فوجدتهم لما سبقتهم زيوف ما فيهم إلا مخيف إن تمكن أو مخوف لا بالسفي ولا الوفي ولا الهفي ولا العفوف فوثبت فيهم وثبة الذئب الضري على الخروف وتركتهم صرعى كأنهم سقوا كأس الهتوف وتهكمت فيما اقتنوه يدي وهم وهم رغم الأنوف ثم انثنيت بمغنم خلو المجاني والقطوف ولطالما كلبت مكلوم الهشا كالفي يبوف ووترت أرباب الأرائك والدرانك والسيوف ولكم بلغت به التي ما ليس يبلغ بالسيوف ووقفت في هول تراء الأسد فيه من الوقوف ولكم سفكت وكم فتكت وكم هتكت هما أنوف وكم ارتكاب موبك لي في الذنوب وكم خفوف لكنني أعددت حسن الظن بالمولى الرؤوف wato yake cewa ya sarifan annil mawaddata ya wanda ke juyar da ƙaunarsa gabarina ya ce wa zamanu lahu suru zamani fa yana da jujjuyawa wa mu'annifi ya wanda ke zargina fi fadhi dangane da kunyata manjawartu wanda na yi makwabta da shi ta anifal asuf wato irin zargi wanda yake na azzalimi al'asuf shine wato wanda ya kai gaya a wajen zalunci domin al'asfu shine zalunci kar mu manta ya gabata a cikin makama ta biyar yake cewa la talhini kada ka zarge ni fi ma a taitu game da abin da na aikata fa inna ni bihimu aro ni ni ne masani dangane da waɗannan jama'ar lalatattun mutane ne ba sa kyauta ya ce wala kad nazaltu bihim haƙiƙa na sauka a wajensu falam arahum ban same su ba yura'una duyuf wato suna kiyaye haƙƙin baƙi daidai da baƙo abincin da za a bashi ba sa ba sa taimaka masa ya ce wa balautuhum kuma na jarraba su fawajattuhum sai na same su lamma sabaktuhum lokacin da na kera su zuyuf sai na same su ashe dukkan su jabi ne an gane ko dukkan su kwaralla ne kwaralla shine wato kudi wanda yake jabi fobiye kenan yace ma fihimu babu a cikin su illa mukhifun sai wanda yake mai razanar da jama'a in tamakkana in har ya samu dama au makuf ko kuma wanda ake tsoronsa yace labis safiye a cikinsu babu wani wanda yake mai tace soyayya walal wafiyi babu mai cika alkawali walal hafiyi babu wanda yake mai tausayawa walal aduf ko wanda yake mai tausasa ma jama'a dukkansu babu walal hafiyi babu wani wanda yake mai aikata alkhairi an gane ko ga yake cewa wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya falamma atazalahum yake cewa yake cewa innahu kana bi hafiya alhafiyu shine mai yawan aikata alkhairi game da abu yake cewa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace fa wasabtu fihim sai nayi tsalle a cikin wasbata zibi bari irin tsallan wato kura abdari wadda take mai banna alal karufi a bisa garke na tumakai wanda in ta shiga sai ta yi abin da ta ga dama ya ce fa wasabtu sai na yi tsalle fihim a cikinsu wasu bata zibid dariye wato irin tsalle na kyalkeci ko kuma ka ce kura kamar yadda dai wanda yake shine sananne amma tare da cewa ba sunanta bane abbabu shine sunan kura shi wannan suna ce masa kyalkeci abdari wanda yake mai banna alal kharuf wato a bisa garke wanda yake na tumakai wa taraktuhum sai na bar su sar'a suna kayayyu ka annahumu ka ce su su ko an shayar da su ka asal hutu wato gidauniya ta mutuwa alhutuf jam'i ne na hatfun hatfun ita ce hallaka wata hakkamat fi maktanahu yadi yace hannuna sai ta yi yanda ta ga dama cikin duk abin da suka tanada na dukiya wa hum rugumul unu wato akan tilas in su hancin su ya an gane ku wa hum rugumul unu wato akan tilas in su ma'ana ko ba sa so wato hannuna sai da ta yi yanda ta ga dama a cikin dukiyarsu thumman sanaitu bi magnamin sannan sai na juya da ganima hulwil majani mai daɗin ɗasa wal ƙuduf da tsinka ma'ana wadda ba gudu yake cewa ba wahala warautar bishiya kenan yace wala qala ma kallabtu maklumal hasha yace da yawa na bar maklumal hasha wanda yake mai rauni na ƴaƴan hanji khalfi a bayana ya dufu wato sai ke wayo yake na raunata shi kuma na maida shi baya na wuce yace wawatartu arbabal ara'iki yake cewa da yawa yake cewa na tauye dukiyar arbabal ara'iki ma'abuta wato manya-manyan kujeru al'ara'ik jam'i ne na arika ita ce babbar kujera fotai an gane ku wadda raniki waɗanda suke ma'abuta kilissai wanda ake shimfiɗawa a hau wasu juf wato da labule wanda yake na ɗaki jam'i ne na sijab addaranik jam'i ne na darnuk wato shine tafi wanda ake shimfiɗawa asujuf jam'i ne na sijaf wato shine labule kashmir kenan yake cewa wala kan balagtu bi hilati yace da yawa na kai matuƙa da wayona ma laysa yublagu bisiyu abinda ba a iya cin masa wato da takubba wa waqaftu na tsaya fi haudin a cikin firgici tura'ul asadu usdu wanda ake razanar da zakuna fihi a cikin saminal wuquf game da tsayuwa wato wurin da zaki ma yayi kaɗan ya tsaya yace ni na shiga na tsaya yace wala kam safaktu da yawa na zubar da jini wa kam fataktu yace da yawa na yi kisan gilla wa kam hataktu hima anuf yace da yawa na keta dokar anuf mutum wanda yake mai ji da kai an gane ko ma'ana dun neman dukiya ya ce wa kamirti kabin mubikin da yawa tare da ni akwai sassaka mubikin wadda take mai hallaka ni mubikin li mai hallaka ni fi zunubi a cikin ɗaukan zunubai wa kam khufuf ya ce da yawa ina da gaugawa a cikin dukkan wasu ayyuka na sabo ya ce amma duk da haka lakin na ni sanadi ni a adadtu husna zanni na tanadi kyaukyawan zato bil maular ra'uf wato da wanda yake mataimakin bayinsa shine ubangiji ar-ra'uf wanda yake mai matukar rangwame game da bayinsa ma'ana shi dai yana kyautata zatar rahama duk abin da yi qala sai yake cewa falamman taha ila hazal baiti lokacin da ya tukake zuwa wannan baiti lajja filisti ibari wato sai ya zurfafa game da zubar da hawaye wa alazza bilisti gifari yana ce dangane da neman gafara ta ubangiji ana astaghfirullah astaghfirullah in mutum ya aikata aiki na laihi yace hatta stamala hawa qalbi almunharib har sai da ya karkato san zuciyata wanda yake ya karkata gabarinsa warajautu lahu ma yurja lil muqtarif al mu'tarif na kaunatan masa abinda ake kauna ga mai aikata zunubi al mu'tarif wanda yake mai tabbatarwa cewa yayi laihi an gane ko al itiraf shine ka tabbatar da laihinka al itiraf kuma shine aikata laifi wal yaqtarifu ma hum muqtarifun yake cewa summa innahu gayyaba dam'ahul munhalla sannan sai ya kafar da hawayensa almunhalla wanda ya kwarara wata abbaba jirabahu ya matse burgaminsa a hammata wanda ya sace dukiyar jama'a wan sallah sai ya zare ya huta wa qala libnihi sai ya faɗa ga ɗansa sai ce ihtamil baki yace dauki abin da ya rage yaro wallahu alwaqi ubangiji shine mai kiyo shine mai bada kariya ihtami lil baki yace yaro dauki abin da ya rage wallahu alwaqi ubangiji shine mai kiyayewa qala al mukhbiru bi hadhihi al hikaya me fada game da wannan hikaya yace falamma ra'aytun siyabal hayyati wal huyayya lokacin da naga sulalar wannan mucijiya da yar mucijiyar ma'ana da da uba wantiha adda'i ila al kayya wato da tuƙaƙewar cuta zuwa sakiya ya ce alimtu anna tarayyusi bil khani sai na san da cewa jinkirina a gidan baki ma'ana a hotel majlabatul lil hawani me janyo mun wulakanci ne me za a yi yace fa ba mamtu ruhaili yace sai na hada wato sirdina dan sirdina ruhail tasgir ne na rahal wato sirdi kenan wa jama'atu lirrihilati zaili na tattara gezata saboda maraita wa bittu lailati na kwana tsawon dare na asiri ina tafiya ila tib zuwa birnin tib wa ahtasibullaha ala al-khatib ina Allah ya isa ga wannan mai kudu ba kenan shi ma a takaice zaman shi dai bai kare ba amma ya kawo karshe tunda in ya tsaya ya ci gaba da zama shi ma zai haɗu da wulakanci da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik